بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ko ba ku sallama ne yawa wato ana ji shiru shiru haka barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta wa mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gobe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyar littafinmu na halul masa'in littafin koyon ibada wanda muke bibiyarsa a wannan maktaba a wannan darare masu albarka kuma irin wannan yini kuma a cikin wannan mako yau dai muna yinin litinin daren talata wanda hakan ya yi daidai da yau muna biyar kenan ga watan hudu musulunci watan rabi'ul thani hijira yau da shekara 1446 bakwai ga watan goma na shekarar miladiya 2024 a idan masu bibiya ba su manta ba a wancan mako mala ya kamo ƙarshen mustahabbatu sala mustahabbai cikin sallah wanda mun karanta su kuma Allah cikin hikimarsa ya ba mu iko mun yi bayani gwargwadon iko kansu mun je bakin wannan gaba mun kai mun tike da ita a yau insha Allah za mu tashi farko na wani babi shine makaruhatu sala haka ne ko ina masu bibiyar mu a littafi ba wanda suka sa alama makaruhatu salamu shafi na a hamsin na tamanin da biyu an fara shi ku makaruhatu salamu an gama shafi barko ta za mu tashi a feji na tamanin da uku farkon sa haka ne ta muna cikin makaruhatu salamu abubuwan kyama a cikin sallah 84 an gama kamatu salaku za mu tashi fasulul ko haka ne to shi sa da mana ci ba ta wadda littafi na fushi sa yau baka sa alama to za mu tashi a fasulun haka ne a shafi na 84 a littafi wannan kuma shi ne darasinmu na 38 an bayyanta shi ne darasinmu na 38 insha Allah maliki cewa faslun lissalati nurun azim fasali zai magana game da sallah tana da haske mai girma lissalati nurun azim ita sallah tana da haske mai girma tushriku bihi qulubal musallin wanda shi wannan haske iya haskaka zukatan masallata ana fahimta dukkan musulmi masallaci mai yin sallah cikin yadda shari'a ta tsara to akwai haske a zuciyarsa kuma akwai haske a fiskarsa ana fahimta kuma daɗin daɗawa ma a ranar alkiyama idan Allah ya tashe mu dukkan masallaci mai sallah bisa koyarwar shari'a zai tashi dukkan alwalar suna haske gurran mu'ajjiri da bin akarilu ƙafafu haske hannuwa haske fiska haske kai haske saboda ka sallah tana da haske mai girma a duniya da kuma lahira wanda hasken nan iya haskaka zukatan masallata ana gane ku wala yunawiluhu ila al-khashi'un wannan haske da sallah take bayarwa wanda yake samun gun zama a zuciya ta masallaci to ba a samunsa sai masu kushuri ma'ana sai masu nutsuwa a sallah wanda yake sallar da banka-banka da kame-kame to ba lalle ba ne samu wani haske ne yin sallar a gurguje da kuma yin diga dama kawai iya sallah da iya sallah to wannan ba lalle ba ne wani hasken ya same shi shi ne anan maliki cewa wala ya naluhu illa khashu'un ba wanda zai samu wannan haske da tagomashin wannan haske sai mai samun shu'i a cikin sallarsa ku shu'in nan kuma shi ne nutsuwar zuciya da gabbai zuciyarka ta nutsu suna sallah gabbanka su nutsu suna sallah kuma ka san abin da kake a cikin sallah ana fahimta yasa farkon suratul mu'minun da Allah ta'ala yake yabon mu'minai masu imani farkon siffar su sai ce su ne suke samun nutsuwa da kushu'i a cikin sallah kada aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kaga wannan ita ce siffa ta farko da Allah ta'ala yake yabo na ainihin a masu imani wanda ƙarshen su yace Allah ta'ala zai ba su aljanna ulaika humul warithun alladhina yusuna al-firdausa hum fiha khalidun Allah ce za su gaji aljannar firdausi wanda za su mutu ita ce matabbata a gare su Allah ya samu da shi Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin kun ga daga cikin a a daga cikin abinda yake bada wannan haske yake bada wannan aljanna shine kushu'i ana fahimta kushu'i ne ne suka fassara ya da nutsuwa ta zuciya daga bai idan ka ga wani iya sallah wallah kai da kanka zaka ba da shedar ba da zai kyau tsakaninmu ga Allah wani iya sallah iya wayoyi iya sofi sosai iya haka ne waya ta yi kara ya dauko idan na yi duk da haka kaga da gani ba da nutsuwa to duk wanda sallar sa haka yake yi to babu shakka babu shakka ba da nutsuwa a sallar sa kuma rabon da masu kushi suke samu babu shakka wani ba zai samu ba wala yanaluhu illa khashurun fa'iza akbalat ila salati lokacin da ka fuskanci za ka yi sallah ka ta da harama ka yi niyya za ka fara sallah to sai ma ce faffirgi kalbaka minar duniya wa mafiya ka karkaɗe zuciyarka da duniya da abin da ke cikinta ana gani wani tunanin shago wani tunanin kun aiki wani tunanin gona wani tunanin bazawaranka wata tunanin budurwarka dukkan rabu da shi a duk lokacin da ka ce Allahu Akbar to abin da ka faɗa shi ne Allah shi ne akbaru an kulli shi ne Allah shi ne mafi girma akan komai ba wani abin da zai zo ya shiga gabanka a lokacin ba al'amarin Allah ba to idan ka ce Allahu Akbar haka ne shi yasa magabata an ce ko da ana so a yi musu wani abu aka kamar na magani ko a yanki musu wani abu a cikinsu to an ce lokacin da mutum yake sallah sai a zo a yi masa bisin domin zuciyarsa gaba ɗaya ta tafi wajen Allah to haka ake so faffar yi kalbaka minar duniya wa lafiya duk wani tunanin duniya duk wani an je can an dawo an kulla can an warware can duk ka bar shi kawai ka fuskanci Allah kawai wannan dan lokacin da ya ce Allahu akbar zuwa assalamu alaikum to kai hakuri ka biyo Allah shi ana gane ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi sallah raka'a biyu kuma ta nafila ce a zuciyarsa bai yi zancen duniya ko na tunanin duniya a cikin ta kawai sallar yayi daga tunanin Allah sai lahira sai makoma sai diddai wanda shi ne abin da yi har ya gama to ma'aikin halarci ya da jari za zan bashi wata kyauta a cikin sahabai ya banda to sai sai na aliyu wuce zai yi sai ta da kabar ya yi raka a ɗaya lafiya ƙalau ya yi raka a biyu ita ma sai da ya je ƙarshe iya zaman tahiya kafin ya ce assalamu alaikum sai ke tunanin wace irin kyauta manzo Allah zai masa abinda saboda ka nutsuwa ta karkade zuciya ka mai da ita ga Allah a lokacin sallah to to gaskiya sai wanda Allah ya zaba sai dai da kaji zaka zabe to ka dale zuciyar ka da kaji ta tafi da wurin ta to da haka ake samu a gama sallah kuma a samu wani rabo daga cikin kashi ana fahimta sai malai ke cewa a fastagil bi maraka bati maula a ka shagaltu da kusanci zuwa ga ubangijinka muraqaba ko kuma kula da ubangijinka yake da kai kana sallah ka shiga da wannan tunda Allah iya kallon ka iya jinka ka tsaye a gabansa to ka shagaltu cewa Allah iya kallon ka iya jinka kuma kana wani aiki da Allah ne sa ka yi ana fahimta alladhi tusalli biwajhihi wanda shi Allah ne shine kake yin sallah domin sa dan girman sa dan kuma umarnin sa ana fahimta a fa ataqid anna salatuka khushu'un wa tawadi' ka kudire a zuciyarka cewa ita sallah abin da ke cikin ta akwai kushu'i shine nutso zuciya da gabbai wa tawadi'a da kuma a wannan tawadi'u kaskantar da kai ka nuna kai ba kowa bane in ka shigo masallaci duk matsayinka ka aje matsayin a waje ka zo gaban wanda ya fi ka matsayi kuma ya baka matsayin ba ku haɗa ka faɗa da wanda yake kusa da kai duk kankantarsa duk talaucinsa kai kuma duk girmanka duk kuɗinka ku haɗu ka faɗa ku haɗa digadigai a wannan lokacin da ya ba girman kai ko kai ne wa a kuɗi ko a mulki in dai ka shigo masallaci to a je matsayinka a waje ka zo gaban Allah ka kaskantar da kanka ana fahimta to irin wannan sallah ita ce sallar irin sallar da manzon Allah ya koyar da al'ummarsa shine ma yake cewa ka tabbatar da cewa ita sallah khushu'un wa tawadhi'un menene ce lillahi azza wajal ko yawa khushu'un wa tawadi' lillahi azza wajal ita sallah khushu'i ne da tawadi' nan ga Allah mai girma da waya bil qiyami wa ruku'i wa sujud wajen sayuwa da ruku'i da kuma sujada a wa ijlalu wa ta'zim bit takbir wa tasbih wa ijlal da girmamawa wa ta'zim ko kuma ijlal da kambamawa wa ta'zim da girmamawa bitakabiri wa tasbih da kabbarbari da kuma tasbihai wa zikir da kuma ambaton Allah to fa hafiz ala salatika sai malaki mana siya kai in dai kana jin wannan ka kiyaye sallar ka ba ka kiyaye kai ta yanda aka bukata kai fa inna a'zamu ibadat domin ita sallah ita ce mafi girma cikin ayyukan ibada a bayyana kun ga wannan fitrar ai ba karamin ba karamin aiki bane kuma an kiyaye ta ba karamar karatu ba ne man ji dai sallah man ji matsayinta man ji kuma irin yadda ake so mu yi man ji kayan cikin sallah me da me a cikin sallah an fahimta ko man ji in ka tsaya kana sallah to kana gaban ubangiji kai ka shagaltu da wannan tsayuwa kar ka yi da wani abu ya zo ya fauce ma tunaninka ka haɗa hankalinka da ƙafafuwanka a buɗe kana sallah ta wani ita ce sallar masu kushu kuma dukkan wata daraja da aka faɗa ta masallata to waɗannan su ne a tsohon gaba ana fahimta duk mai sallah da irin wannan siffar to du daraja duk alkawari da Allah yi wa masallata to su ne a gaba su ne wanda sallah za ta fara cikinsu a gobe alkiya kafin ma nan su ne wanda sallah za ta fara zama anisa filkamar abokin hira a kabarinsu ana gane ku dan ayyukanka na alkhairi suna abokan gidanka a gabar idan kuma munanan ayyuka kai za a mai da su mummunar halitta da mummunan sufa su dinga tsoratar da kai a gabar har zuwa alkiyama kaga a sallah da kyau tana cikin gacin da zaka yi wa kanka wajen zaman ka lafiya a gabar kuma kabarin nan ba a san ya shekara nawa ba ba a sani ba Allah ne kawai sani idan kun duba tun daga annabi Adamu ba tun ya'yansa guda biyu an gane ko da ke cewa ƙabila da habila ƙwar'ani ya ce abanai adama an gane ko ɗaya ne ya kashe ɗaya don ƙwar'ani ya bamu labari to ɗayan an ce shi ne farkon mutuwa a mutane a yi shi ne farkon mutuwa kuma binne shi aka yi a ƙasa kuma har yanzu ya ƙasa yanzu akwai wani ɗan kimiyya da zai iya ƙididdige shekaru daga annabi adam zuwa yanzu babu tun daga annabi adam har yanzu iya nan kuma iya rayuwa irin rayuwar barsa da ransa da komai in azaba in ni'ima yake sha iya sha in azaba ne ma iya sha kafin a hura ko kuma a tashi a tafi kuma kuma ta gaba ɗaya saboda ka to in kana tunawa da wannan to wajibin ka ne ka tsaya kai sallah yadda ya kamata domin in ka kwanta a kabari aka bizne ka iya adadin da za ka ɗauka kafin a busa ƙahuwa ta shi kiyama wallahi ba wanda ya san wanda ya san ba wanda ya san wannan adadin ana gane da kyau ka duba ba mutum a yau a rayuwa in ya shekara ɗari ana ganin ya yi bugun daɗewa a duniya har ma sai ka kara ɗaya unguwa ma ka rasa ɗan shekara ɗari to amma ɗari ɗari ɗari sau nawa za ka yi a kabari ba ka sani dubu dubu dubu sau nawa za ka yi a kabari ba ka sani kuma dole ne tunda Allah ya kusa mana sai mun yi rayuwar gaba da dole ne la mahal abu ne tabbatacce wanda ba maka tunda magabata magabata magabata mu duk sun bi ta wannan layi mu ma lokaci ne tsaye da mu a duniya ana fahimta to kun ga to ko wannan ma mutum ya tsaya ya kula da sallar sai gyara yayi abin da ya kamata domin ita sallah azamul ibadat ita ce ibada mafi girma a cikin dukkan ibadar da musulmi ke wa Allah albayan ya kulu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa inna salata inna as-salata cewa ita sallah sababun li ishraki anwaril ma'arifi sababi ce ta haskakawa haske mai haske anwa da ishrak da anwar duk kusan ma'anarsu ɗaya ne haske ne mai haskakawa ya haskaka ma'arif irin sanin da ya kamata ka yi wa Allah sallah tana cikin sabubban da za ta haska ma ka gane Allah ka san matsayinsa ka san girmansa wan shirahul kulu sallah tana zama sababi na inshirahi sadr inshirahil qulub zuciyarka ta zamto ba wani damuwa a cikinta duk talaucinka kuma a gane da kyau sallah tana magance damuwar zuciya za ta sa zuciyarka kullum ba ta da damuwa ba abin da zai zo ya hana ka sakewa sallah tana zama sauƙin wani kun ga shi idan mun ce sallah tana maganin damuwar talauci ma ɗaya ne duk ga abin da manzon Allah yake an ce iza fadahu iza fadahu am qama ila sallah manzon Allah daga wani abu ya zo ya dame shi haka ya rasa menene ko sai ta yi kama sallah a cikin sallar da zai samu nutsuwa zai samu tumanina zai samu sakina saboda ka salla irin wannan aikin da tana zama dalili da sababi na yayewar da zuciya kuma ka gwada ka gani musamman sallar dare wanda gari ya yi shuru ba motsin komai ka tashi ka yi alwala ka fara sallah ka gani yadda Allah zai sanya ma nutsuwa yadda zai Allah zai yayi ma damuwa dukkan wata damuwa da wata rigima da waye duk zaka ji babu babu babu duk babu wannan damuwa zaka ji damuwa duk ta tafi wallahi sanadiyar ka kabbara kana sallah ita sallah haske ne mai haskaka zukatan masallata tana haskaka zuciya in ta haskaka sai ta bada sakamakon gane Allah da gane matsayinsa da gane irin aikin da ya dora ma a matsayinka na bawansa fahimtu wa mukashifa alhaqa'iqi kuma sallah tana zama sanadin abinda take yayewa kashifa abinda wani wani abu ne a duhu sai sallah ta yaye mashi a gane ko alhaqa'iqi irin abubuwa na tabbas da haƙiƙa kamar din mai sallah zai samu da dorin imani ya gane akwai mutuwa akwai zaman kabari akwai hisabi akwai hawan siradi akwai ba da littafin aiki akwai kaza akwai kaza akwai wuta akwai aljanna to sallah tana sa ka samu nutsuwa wajen gane irin waɗannan haƙa'iq ana fahimta bi tafrijil qulubu fiha min ad-dunya wa ma fiha amma sallah tana kawo waɗannan alkhairan na ma'arif din da da da ishraqi anwarul qulub din duk tana kawowa idan sallar ta zamanto zuciya ta karkaɗu da abin da ke duniya da abin da ke cikinta ina fata kuna ganewa sallar da za ta ba da wannan sakamakon na ma'arif da hasken zuciya da gane Allah da girmama shi da sanin matsayinsa da kaza da kaza sallar da take bewa masallacin wannan sakamakon to sai sallar da aka yi ta an jefar da tunanin duniya da kayan cikin duniya cikin sallar kuna gane ba zuciyarka ta zamto babu tunanin duniya da abin da ke cikinta to irin wannan sai ba haifar ma da sakamakon samun irin wancan alkhairi wal iqbali bil jismi wal qalb ala Allah kuma ka fuskanci Allah da gangar jikinka da zuciyarka bil qalbi wal jism bil jismi wal qalb jikinka ya fuskanci alqibla an gane ko fa haisu ma kuntum fulu wujuhakum shatra sannan zuciyarka ta fuskanci Allah haka ake so ka kasance a sallah haka ake so nima na kasance a sallah kuna ganewa gangar jiki ya fuskanci Allah zuciya ma ta fuskanci Allah yasa an ce akwai wanda daga cikin magabata iya da irin ciwon nan da lokacin ba ilimin kimiyyar rage raɗaɗin ciwo kafin a cire shi ko a kaure shi sai dai kawai a zo a sawa bai kai a yankewa mutum haka a sa mai mai zafi a ƙona gushi ke to an ce iya da wani ciwon da dole sai an yanke shi in ba haka ba zai shiga cikin jikinsa ya mai lafiya to sai aka rasa a wani lokaci za a yanke masa wannan ciwon a kafasa sai matarsa take ba da shawara cewa idan ya tada sallah da daddare to za a yi abu da yawa a gidan da wala da ciki bai sani bai waje ba domin shi ya shagaltu da ganawa da tana ba da shawara in har lokacin da za a masa wannan abun ko a fuskanci lokacin da yake sallah zuwa yanke abu masu aikin suka aminta ya kabbara sallah iya sallah aka zo da wuka mai kaifi ciwon a ɗan yatsan sai ke na gaba aka yanke shi an ci wallahi ko gizo ai kusa ko gizo ko wallahi an ce da aka yanke wannan ɗan yatsan wallahi ko gizo bai ba yawwa asalin ko gizo kenan ko kaɗawa ko shi yake bai ba ya ci gaba da sallarsa aka samu man zafi aka sa abun ya ciwu aka naɗe abun ya cirba da yawa da sai da ya gama sallarsa ne ya gama abun da to amma yanzu kai kyanke so sai ya fita kai daga masallaci kyanke so ya shiga rigar ka ko kaɗan gari sai mutum ya dinga haka iya haka ya ma ita ma daga sallar ya ma fita daga wannan shine irin abin da ake so sallah ta haifar domin ita sallah daga cikin babban aikin da take tana gyara jikin na hada da hankalinsa da tunaninsa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ko kuma wa wannan utul ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi salat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar hatta mummunan halayya ma sallah tana gyara mutum idan mutum yasa wani ya kai wa imamu shafi'i karan ɗansa ba mutumin kirki bane ya bicire masa baya jin maganarsa sai ce to wannan ɗana ka kazan ka dinga kula da yi kuna sallah tare ka dinga jinsa kuna zuwa jini kullum ka ɗau kwanaki kana wani an ce ba a fi sati biyu ba Allah ya gyara da duk abin da yake mara kyau sai Allah ba shi ikon da yana domin sallah tana gyara mutum da halayya su gaba ana fahimta saboda ka wajibi ne musan sallah tana da wannan matsayi ana samun wannan matsayin duka idan sallah ta zo babu tunanin duniya a cikinta an karkaɗe zuciya daga duniya da abin da ke cikin duniya an fuskanci Allah da gangar jiki da zuciya gaba ɗaya ana gane ku wasu kibalin jawar bihi amman siwahu ta'ala da kuma baka fuskantar da gabanka ba daga wani Allah ba Allah duk abin da za ka yi da tsayuwarka da zamanka da karatunka da tunaninka duk ka yi da zagabanka da jikinka da zuciyarka ka yi don Allah ka kaucewa wani Allah a cikin tsarinsa faliza ja fil hadis saboda haka ma da yace yazo cikin hadisi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa idza kamala abdu ila salati al maktuba idan bawa ya tayi zai salla ta farilla salatul maktuba ita ce salatul salatul fara'i ko kuma salatul farida sallan farilla kamar asuba ko azhar ko lasar ko maghribi ko isha mukbilan ala Allah bi qalbihi wa sam'ihi wa basarihi manzo Allah ya ce ka fuskanci Allah da ainihin zuciyarka da jinka da ganinka ka ce Allahu akbar ka fuskanci Allah dukkan wannan gaban naka duka ana fahimta malaki cewa in sarrafa an salatihi wa qad kharaja min zunubihi ka yawmi waladtu ga wata farala ma daga alibira ya ce duk wanda yi sallah irin wannan to zai kammala sallar cewa assalamu alaikum dinsa to ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ya bi shi kharaja min zunubihi zai fita daga zunubinsa gaba daya ana ganewa zai fita daga zunubinsa gaba ɗaya zunubin Allah zai wanki, Allah zai kankare, Allah zai kore su. Mutum ya zamto kamar ran da mahaifiyarsa ya yi. Da Allah ko wannan kaɗai aka bari a sallah, ai ta isa abin da ya kamata a mai da hankali a kanta. Duk fa ba kalar da kai ba, daga balagan ka zuwa kai sallah irin wannan, to maza Allah ke baka albikitin cewa Allah ya yafe masu maka Kuma a cikin sallah ne ba muka samu gaba guda ɗaya. Duk wanda ya ce rabbana wa lakal hamd bayan sami Allahu liman hamida manzo Allah ce in kai dace fadin ka rabbana wa lakal hamd sai daidai da fadar mala'ika shi ma Allah zai yafi masu zulman gaba da a cikin sallah muka samu cewa manzon Allah ce duk wanda liman yace ghayril maghdubi alaihim wala dhalin yace amin amin din ta dace da fadar amin din mala'ika shi ma gufir lahu ma taqaddamu min dhanbi ashe sallah sabulun wanke zunubi shi sabulu ne mai ƙarfi wajen wanke zunubai inda kana yin ta yadda ta dace inda kana yin ta yadda ma'aikin Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ibnu abi ad-dunya fi al-musannaf wani hadisi ya cikin littafin ibnu abi ad-dunya a littafin sa al-musannaf wa qala abu huraira radiyallahu anhu abdurrahman bin sakar ad-dawsi shine abu huraira Allah ya ƙare da shi ya ce fi sha'ani ta tahiri salati lila abdi an yi tsallake? to yau haka ne haka ne afuwan afuwan wa ƙala innal abda ya ci gaba da cewa shi bawa la yusalliyar salata la ya katubu lahu sudusuha wa la ushiruha wa inna ma ya katubu lila abdi min salatihi ma a minha abu dawud wa nasa'i ma'aikin Allah ce ta sallallahu alaihi wasallam sau da dama bawa zai tahi yi sallah amma la yaktubu lahu ba abin da zai samu rabo na lada a cikin sallar sai sudusuha ɗaya cikin shida duk sauran yayi asarar sa wani ma wala ushurha wani ma ko ɗaya cikin goma ba zai samu ba ya tahi zero wa inna ma yuktabu lil abdi ana rubutawa bawa ladan sallah in yayi sallah ma aqala min a matakar ya kullu da sallar ya hankali da sallar ma'ana nutsuwarka da iliminka da yin sallar yadda aka koya ma to shine zai ja ma samun sakamako daga Allah subhanahu wataala an bayyanta Abu Dawud wa Nasa'i wa qala man salla rak'atayn ma'aike ke cewa duk wanda ya salla rak'a biyu wa lam yuhaddis nafsahu bi shay'in min ad-dunya a zuciyarsa bai tadin duniya ba ba tun daga Allahu akbar har zuwa assalamu alaikum duka daga maganar Allah sai mutuwa sai kabari yayi hisabi sai tashi haka yi dinga yi har zuwa assalamu alaikum din shi in har kai dace da wannan kuma wannan ba sai ta farilla ba ko ta nafila ce sai manzon Allah ya ce gufir lahu ma taqaddama min dhanbi wannan zai sa dalilin da Allah zai ma gafa nazar baka gaba da ibnu abi dunya fi al-musa wa qala abu huraira radiyallahu anhu abu horera Allah ya ƙare dare shi yake cewa fi shani ta tahiri salati wajen al'amarin da ke tsarkake sallah lil abdi gabawa zahiran wa batina a zahirinsa da batininsa wa tunwiru hala kuma ya zamto haka iya haskaka masa sallar sayi ta bisa ilimi sai ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ara'aytum ku ba ni labari lau anna naharan bi badi ahadikum da a ce akwai kogi wanda yake gudana a kofar gidan ɗaya daga cikin kowa a ce kofar gidansa akwai kogi na ruwa iya gudana ana fahimta yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat wanda tsabar samun arhar ruwan da yawansa da wadatarsa a ce kullum mutum sai yayi wanka sau biyar kullum ga ruwa available ba wahala a gidanka ba wahala ibowa da waye domin samun wadatar ruwa kullum a ce sau biyar kake wanka da shi ruwa mata kulon me za ku ce hal ya baka min ne? shin wannan mutum akwai wani datti da zai ragu a jikinsa a ce kullum sai ya yi wanka sau biyar ana tambayar ku za a samu datti a jikinsa eh qalu sai sabai suka ce la ya baka min dardi shay sabai suka ce manzo Allah ai ba wani datti da za a samu a jikinsa kullum fes fes za ga shi ala sai manzo Allah ya ce zaka mislu as-salawatul khams haka nan misalin sallolin nan guda biyar na farilla suke yamhullahu bi al-khataya dukkan kusakuranka da zunubanka in dai kana yin su to Allah ta'ala iya share masu matukar ba ka ba'ira zunuba an fahimta yanzu kaga mun yi magariba kafin isha muna isha kusakuran da muke tsakanin magariba da isha Allah ya share mun yi isha mun tafi gida an kwanta duk kusakuran da kai tsakanin isha kana asuba Allah ya goge wannan haka nan mun yi asuba lafiya ka tafi gona ko neman abincin ko ina ko ina haka nan kafin sallan azhar kana sallan azhar to wannan kusakuran tsakanin asuba da azhar Allah ya goge su haka nan tsakanin la'asar da azhar haka nan tsakanin la'asar da maghrib yanda ka san mutum iya wanka sau biyar a kullum to haka nan sallah ta farilla take zama sanadiyar goge kusakuranka laifukan da kake wa kuma irin wannan ya ma faru cewa tsakanin juma'a da juma'a ita ma wani haka tsakanin ramadan da ramadan ita ma haka ne tsakanin umara da umara ita ma haka amma sai maza da ce majitudi ba ta da kaba'i matukar ka gujewa manyan manyan laifi kuma da maƙwar'ani ya ce in ta ji ta nemo ka ba ira matun hauna anhu sai ce wani kafir an kum sayyatikum wa nudkilkum mudkalan karima ko madkalan karima da an karanta da in kuka guji manya manya daga cikin laifukan da ubangiji ya haramta ka ba irin suluk kenan to sai Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum ƙananan ƙananan Allah ya ce zan goge zan shaɗe ku kuma zan shigar da ku mashiga ta karamci ta ce aljanna alladhina yajtanibuna kaba'ira da ithma walfawahishi illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira an gane ko ubangiji yake cewa kaga waɗannan da suke gudar manya manyan laifuffuka kine yajtanibuna kaba'ira lil ithma suna gudar manyan laifi illa lamam wal fawahishi da alfasha illa lamam sai kanana sune sagairul dhunub me misalan su a a ƙarya babban zuri ala la'anatul lahi ala kadibin ba yawa yawa an goya ta da saka da alkhairi kamar dan idan ke zame kaga wata ya juju majuju haka yawa ba dan kwali ba sutura mai kyau idan ka iya kallo ka kaure shi kar ka zuba ido ba amma in ka sa dogon haske da wike na gaji gare amma dan haka ka gani ka kaure idan ka ba iya cikin lama sai me kuma A'a. Wannan babban laifi ne. Yawwa, babban zunubi ne wannan. Ga asarar kuɗi, ga ɓata lokaci, ga san arne. Dan ya zai zama laman. Yawwa, dan haka dai kai da iyalin ga dan faɗa mata ba daidai ba haka sama sama. Ima iya cikin laman. Soyayyar ne. a wani haramun ne ba wani abin da zaka ce wani haramun ne kafa'an da cin amana kuma na iyaye kar ku su ba ƙarya ba ta shi wani layo yawa a wannan iya cikin abin da da yawa mutane ba su fahimci lamar din nan ƙananan zurban da da yawa iya biya mutane ba da yawa wallahi ba gane wani zai ɗau ƙarya ko ha'inci ko yaudara ko wata kwana ko ni almundana ta ya jefa ya ciki ko ba ya cikin wannan layi a wani ƙaryar kenan da cin amana duk ba ya ci eh wani iya cikin babin larura ko eh bayan da zaka yi ko zaman mota ko zaman asibiti ko wani abu eh wannan laifi ne amma bayan da zaka iya cikin darura iya cikin bayan da har in bayan da zaka yi ba a shi a wani babban zunubi ne shi rasa sallah a jami babban zunubi ana fahimta sun dai fi kawo misalan kamar aka kallo wans ga mutum da ba mara farka bace da kuma ka zauna ka tattauna da matarka kana son ka yi wani abu kaɗan mata dibara haka kaɗan mata wayo e daga baya kuma ka tabbatar da abin da kake yi wannan duk iya cikin lama ko kuma suna ƙarawa da cewa a mutum haka kawai ya zamto ya yi wata siffa ta yahudu da nasara wanda ƙur'ani bai haramta ta ƙara ka kwaikwayo su ta irin al'ada da ƙur'ani bai haramta kamar ka bar gashi ka barin gashi ne za ka gyara shi ba haramun bane barinsa da gyaransa ba haramun bane amma ka bari shi ka cakuɗa shi ba kin gani to shine haramun an fahimta da dai sauran abubuwa suna nawa da malamai suke ta bayani to duk wanda ya gujewa ka ba irin zunub to waɗannan ɗin ƙananan Allah ta'ala zai goge maka su a wani haramun ne ai kama da yahudawa ne wani a aske wani mu a bar wani haramun ne kada ba baiwa mutum da mare wani al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa nasai wa anna al-musallim ma'muran an ya'taqida anna salatihi bi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha khushu'un wa khudu' wa istikana lillahi azza wa jalla malace al-musalli masallaci ya tabbatar da cewa shi ma'amuran an umarce shi an yi ataqida ya kudire a zuciyarsa anna salata ko kuma anna salatahu cewa sallarsa da yake yi bi qiyamiha wa ruku'iha da tsayuwarta da ruku'inta da sujjadarta duka kushu'un ne ana son a samu nutsuwar zuciya da gabansa wa khudu'un da kaskantar da kai wastikana da kasancewa nan ga Allah subhanahu wataala wa annaha bitakbiri wat tasbih wat tahmid ita sallah ta kunshi kabarbari da tasbihai da tahmid ijlalun wa ta'zimun lahu azza godiya da kuma girma Allah mai girma da goyi falizalika ruwiya an ibn abbas radiyallahu anhuma sauraka an rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi ala ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma kalakallahu jannata adni lokacin da Allah ya halicci aljanna jannatu adni aljanna kala wajen ta kai wannan kala wajen takwas ce hawa hawa ya kai takwas na aljanna wuta kuma bakwai to lokacin da Allah ya halicci jannatu adni wa kalaka fiha ma la ainu ra'at aljannar Allah ya halicci abinda ido bai taba gani ba dukkan lakalanka da yawon duniyarka da ka je dubai ka je china ka je ina ne wallahi tallahi idan ka bai taba ganin abin da ke cikin aljanna ba kai ko a mafarki ko a mafarki baka taba mafarkin abin da yake cikin gidan aljanna exact ba baka taba yi ba sai dai kawai kai mafarkin abin da kai kawai shi shine fiha ma la ainu ido bai taba gani ba sannan wala uzunun sami'an duk jin labarin kulli bai taba jin labarin aljanna yadda yake ba ya sa wani su ta qur'ani ba yana ba mu labari ba to hedi a kwatanta ma a musalta mu hedi a musalta mu abin da ke cikin aljanna bayanin ba za ka iya dauke shi ba sai dai amma misalin da kwakwalwa za ta iya hararo da abin da ake ne ana fahimta to yanzu misali ka dau misalin hurul ain mata matar aljanna mata ɗan aljanna an ce da a yanzu muna raye a duniyar nan za a yaye mata hijabi ta leko duniya an ce duk wanda ya ga haskenta sai ya faɗi ya mutu domin kwarjini da tsaban kyau domin idan ka bai da kafasitin da zai ganta kafasitin idan ba zai ɗauka ba bai isa ba kaga amma maganar hurul aini da kwata dama sai dai kwatance kawai yasa Allah manzo Allah ce ba za a saka aljanna ba sai an mai da ke sufar annabi Adam alaihi an ƙara ma girma da tsayi da ƙarfin ji da ƙarfin gani da ƙarfin tafi ko ba sai an canja ba amma an saka aljanna dan cakuri ci me zaka ci aljanna ai ba abin da zaka yi amma sai an ma panelbitin sosai an ma overhauling yawa an ma upgrading an gyara ka amai da kai kamar annabi Adam zira'i tsawo saba'in to sannan ya saka aljanna ne za ka mori abin da kaga aljanna fi ma la ainu ra'at wala uzunun sami kunni bai taba ce aljanna fa manzala yake cewa inda har gunda akwai dan gunda dan aljanna zai ajiye bulalan sa kaddara a ce zuwa dakin ka akwai yan marati bulala saboda yara masu tinki da sauransu to a ce iya gunda zaka rataye bulalan ka aljanna ya fi duniya da abin da ke ciki khairu min ad-dunya wa ma fiha haka manzo duniya ba duka ba wai Gombe ko Najeriya ka ba duniyar duka a su Dubai su China su America su Faransa din nan duka ma'ajiyar bulalaka ta bi duniya da mu dake su to ka gwada hiriya mun je ai yawa sai dai mun je kine fi ma la ainu ra'd wa la udhun sami'at kun ni bai taba ji ba Allah ya ba mu aljanna kuma aljanna an ce akwai wata kasuwa da ake ci duk juma'a duk juma'a za a je a ci wannan kasuwa an ce idan yan aljanna suka je cin kasuwar kafin su dawo Allah ya sake musu kama sun ƙara kyau idan sun dawo kafin su zai samu iyalansu su ma Allah ya sake musu kama sun ƙara kyau sai ma take cewa ai kamar ba kai ba ka ƙara kyau kai ma ya ce kamar ba ke ba kin ƙara kyau ba bilicin ba siyan mai ba komai domin Allah ya cika ma ni'imar kamar rashin nan duk juma'a sai Allah ya sabunta kyan ku ya ƙara muku eh eh dai an je kawai wani Alhaji ya ce wajen maka saka za a yi yanzu da ake hada-hadar kasuwa da ka za a ce dan domin kasuwa kun yabi kewa ne ya kun yabi kewa ne dan ka dan gaji da zama a gida ka dan tafi kasuwa haka ka je ka dan zagaya ka dawo ko da ba ko aka yi daga cikin gudu yake ɗebe mai gaza ka yi kasuwar garin ba idan zagaya ga ya yake ya yake to yan aljanna su wasu da kasuwa su zagaya mai ake siya mai ake siya Allahu alam amma da hadisi ya ce akwai kasuwa ana ganewa a zagaya a yi abin da za a yi kuma a dawo kuma Allah ya canja muku tsarin ku ya gyara muku kamannin ku ya ƙara muku kyau duk sati ana wata an fahimta aljanna wala katara ala kalbi bashir mazala ya ce aljannan nan tunani irin na zuciya ku duba zuciya sarkin tunani sai ta kai ka maka yanzu haka ta dawo da kai ta wuce da kai ina ne amma zuciya ba taɓa hararwa ba da gida ta aljanna aljanna aljanna Allah Allah ka bamu qala laha kallimi da Allah yayi wa aljanna irin wannan tsari ya mata to kuma wani abu da za ku duba ku gani cewa duk wani managarcin bawa tun daga annabawa ku duba ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wani masauki da Allah zai bashi a lahira sai aljanna wannan kadai ya isa ka sa gane aljanna ba karbin gida ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya fi kauna a dukkan halittun da Allah ya ya fi matsayi ya fi girma ya fi ɗaukaka to amma aljanna Allah zai baki masauki to kaga ashe har in Allah ya ma gamdakatar ka samu aljanna ba karamar Allah ya maka falla ce da baiwa Allah ya maka wanda muke fatan Allah ya mana ana gane ko saboda haka manzo Allah sai ya ce Allah sai ya ce aljanna in magana mana kallimi aljanna in magana me zaki ce bayan Allah ya gama kyafe ta ya kyale ta ta kyau duk abin da ake bukata an zuba aljanna sai Allah ce in magana aljanna fa qalat sai aljanna ta ce qad aflaha almu'minun adina ga tace tace masu imani sun rabauta masu imani sun samu babban rabo allazina hum fi salatihim khashi'un sai tace su ne masu samun kushu'i cikin sallarsu sai da aljanna ta bado na sau salatan kada ablaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un kada ablaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un sai ta bado na sau hakika mumine sun rabauta ma samun kushu'i da nutsuwa a cikin sarki to ka ashe kamar tana so ta ce in kana so ka samu wannan gidan to ka zama mai kushu'i a sallar ka zama to mai kula da lura da kushu'i da nutsuwa a sallah sai Allah ya baka wannan gida duk irin wannan ta goma da Allah ta'ala ya mishi Allah ya bamu wa qala alaihi salatu wassalam fil hadith annabi rahama yake faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam inna masalatu a tam mene ne ce tam tam tamaskunun ne tamaskunun a gane ko inna salata tamaskunun a gane ko wa tawadhi'un wa tadarru'un wa talazumun wa tanajumun wa tadha bizalika na wa tadha bi yadayka fatakulu allahumma allahumma faman lam yaf'al fa hiya kidajun man sarar kalmomin gilas ibn ya fara ko kuma a samu ƙarin haske haka an gane ku a ba zai tsufa ba sai dai samartaka manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna inna masalatu tamaskur ita sallah kasancewar jiki ce jikinka ya kasance sallar yake ka kasantar da jikinka a ayyukan da sallah ta kunsa an gane ko ba sosai-sosai ba waige ba wani abu ya zamto ya nutsu iya aikin da sallah ta bada shi umarni sannan wata wadi'un da kaskantar da kai dole a sallarka a samu kaskantar da kai cikinta wata darru da tsoro inda tadarru'un kana yi kana tsoron ko Allah bai karba ba wata lasumun da kuma ka razumci duk abin da ake a cikin sallah ne wata nadumun kuma kana yi kana mai nadama cewa ko Allah ya karba ko bai karba ba wata da'a biyadai da kuma motsi da hannunka ka ɗora shi kan kirji wata ulumin alalisura ka ɗaga shi wajen kafara ka kai shi wajen ruku'i ka shimfiɗa shi wajen sujada da haka manzo Allah ya kwatanta fata qulu ita sallah za ta ce Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah to mi irin wanda ne ke sallah faman lam yaf'al duk wanda bai aikata irin wannan ba fa yake dajo to sallar sa yankekkiya ce yankekkiya ce yankekkiya ce kidaju ne naqisa gaibuta sallar ta na kasa bata cika ba duk mutumin da bai mai da gabansa da nutsuwarsa da ayyukan da sallah ta kunsa iya yi ba to babu shakka sallarsa ba ta cika ba kidaj ma'ana naqisa fahimtu wa inna ma furidati salah wa umira bil hajj wa tawaf manzo Allah yake cewa hakika an fardanta sallah an umarci ai aikin hajji dawa wa ushairat al manasik li iqamati dhikrillah da kuma duk aikin da aikin hajji ya kunsa an yi su ne domin tsaye da ambaton Allah ta'ala fa iza lam yakun fi qalbika lil madhkur yayin da zuciyarka ta kasance babu wannan ambaton ba girma Allah da tana lahira alladhi huwa al maqsud wanda shine maqsud abin da yasa ayi sallah din an gane ko wal muntaka azma wanda shi ne mafi ƙololo girma cikin manufofin yin sallah nutsuwa da girma Allah wala haiba amma kima zikirka kuma sallah ta zama to ba girma Allah ba kasantar da zuciya babu kwarjini babu girmamawa to fa ma kima da zikirka sallar ka ba ba ta da wata kima ba to ina kima ta ba wata kima ma'ana kana sallah kawai bub ka tana nan ka faɗi ka tashi ka kama gwiwa ka tashi ba nutsuwa ba duk abin da ake faɗa na tasbihi da takbiri da tahmidi to sallaka ta zama to ba ta da kima an gane ko ba ta da kima kwata kwata wa hakaza akhrajat az azmatul lahi min al-qulub kuma hakan nan girman Allah yake fita daga cikin zuciya yake fita daga cikin zuciyar bani Isra'il domin su ba sa girma Allah ba ta kai girmawa girma Allah iya fita daga zuciyar Yahudu wa Nasara hatta shahidat abdanuhum har gangar jikin su yake da haka ne an gane ko wa ghabat qulubuhum zuciyar su tabata a neme ta a rasa wajen ambaton Allah fala yaqbulu Allahu salata imri'in Allah dai ba zai karɓi sallar mutum ba la yashhadu fiha qalbuhu wanda zuciyarsa ba ta shaida iya sallah ba in sallaka kawai daga bai kake zuciyarka ba ta sallah to zuciyarka sallaka ba karɓaɓɓiya ba ce ana fahimtar wannan ya zamto gabanka suna sallah zuciyarka tana sallah kana ce kawai ka kama gwiwa ka tashi ka tafi sujida amma zuciyarka tana can to wannan sallah ce wanda Allah ba zai karbe ta ba ana fahimta yawa kama yashhadu bi badnihi kama yashhadu badnu kamar yadda jikinka ya shaida iya sallah ko to zuciyarka ma ta shaida tana sallah wala tuktabu lahu ushruha in dai zuciyarka ba ta nutsuwa wajen sallah ko ko ɗaya cikin goma na sakamakon ba za ka samu ba izan kana qalbuhu sahiyan lahiya yadda zuciyarka ta mutu sahiya rafkananniya lahiya wanda bata kula da abin da ake ba ihya'u ulumuddin wannan magana ma ya ce ya cira ta a littafin Imam al-Ghazali ihya'u ulumuddin anan ya ciro wannan magana wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni wa iza sallaitaka wa iza sallaita fa salli salatul muwatta idan zaka yi sallah kai sallah sallar mai ban kwana yanzu misali ka kaddara idan kai sallar ishan nan ba za ka karo ta sallah ba mutuwa zaka to da Allah wace ne sallah zaka ai sai ka kore lamba a duk abin da ake bukata sai ka yi to mazala ce to kai mumini ina baka shawara duk sallar da za ka kai irin wani domin baka san in kai sallar nan ba wace ce ka sai ka baka sani ne salli salatul muwatta'i kai sallah irin sallar neman kwana da duniya kamar yadda wannan Ja'far bin Abi Talib Allah ya kare dare shi dan uwan na Ali radiyallahu lokacin da mazala ya rada shi komanda a yakin Mu'ta manzo Allah ce shine komanda kuma yakin da bayan juma'a za ta yi bayan sallar juma'a da aka yi sallar juma'a sai ma ya duk sun fita amma shi komanda bai fita ba shi Ja'far bin Abi Talib an zo sallar la'asar sai manzo Allah ya gaishe ah kai komanda ya baka fita ba yace wallahi manzo Allah na tsaya ne ni sallar la'asar din nan da kai zato na ita ce ta karshe a rayuwata yasa na tsaya ni sallar la'asar din nan sannan na tafi ana sallar la'asar ɗin kai fito yake kuma fito da gida wake a can yake hada ya mutu amma inda to kaga irin wannan ake so duk lokacin da za ka yi sallah to kai ya kokarin ka Ba ka san wacce ce ta kace a rayuwar ka ta yi wannan ce ta yi ta gobe ce ta yi ta jibi ce baka sani ba ka tsaya kai sallah ne tsatsiya ne kyau wanda ko a kanta ka mutum to in Allah ya da zaka sa ran za ta zama ta mutuwa gare ka amma kar ka yi da wannan kace ne duniyar ba abin da za a fasa yi wannan sai ka mutu ma sababbin abubuwa za su tace yanzu misali ka ɗauko mamacin mu shekara talatin ko arba'in baya a ce a ɗan hasko musu duniya yanzu sai sun zama yan kawai akwai abubuwan da yawa ba su san shi ba ko mu ɗin ma haka ne a yau kana faɗuwa kana mutuwa kafin faɗi abubuwa da yawa sun bayyana haka rayuwar take yi duniya ba za ta tsaya ba wajen mutuwar ka ba ta isa ba za ta tsaya ba idan ka san tafiyar agogo ba ya tsayawa haka duniya take tun da maza Allah ya bar duniya ba ta tsaya ba to ba ta tsaya ka ɗau irin abin da ake ba wani mai martaba mai girma mai kima da zai mutu a gari a cewa ba a ji an buɗe kasuwa ko ba a tafi gona ba akwai babu wallahi babu shi kowaye duk girman malintarka ko kuɗinka ko sarautarka wani gun ma ba san ka mutu ba ma iya inda abin ya shafa a ya shafa kawai wani ma ta yi an yi kwana biyu ko zai ja wani ba ya mutu a yi ba sani ba to kaga an zaka tsaya ka mai da hankali ka rabu da wannan duniya ka zaka mai da hankali ka kai ibada ba abin da za a fasa dan kawo mutu wallahi wani sababbin abubuwa sai kawo mutu za a yi su ana fahimta sai malik yake cewa a salatul muwatta sallar bi kwana ibn ibn majah ko fazalika wajahu al musannaf fazalika rajahu al musannaf imam imam wannan as-sanani abdulrazak al-san'ani a cikin musannaf nasa ya kawo wannan magana shi rahimahullah al-kalam ila al-musalli qa'ilan sallah game da masallaci magana game da masallaci yana mai cewa fa hafiz ala salatika kai masallaci ana mana sai ka kiyaye sallarka ba fa innaha a'zamu al-ibadati domin ita sallah ita ce mafi girman ibada kama amara azza wa jalla fi kitabihi al-aziz kamar yadda ubangiji mai girma da buwaya ya bada umarni a cikin littafinsa mai girma da yake cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta hukumu lillahi qanti ku kiyaye sallolin ku gami da sallar sakiya ku tsaya gaban Allah kuna masu kaskantar da kai kuna masu kula da abin da sallah ta kusa wajen yin ta bakara aya mai namba ta 220 da takwas wakala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi rahma yake cewa sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddini ita sallah ita ce fila ta addini ko turki na addini faman tarakaha faqad kafa duk wanda ya bar sallah bai to kafiri ne an gane ko duk wanda baya sallah kafiri in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu natur al-mas al-maswaz al-marwazi ko ibn nasr ne ibn nasr al-marwaz wa qala alayhi salatu wassalam awwal ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyam farkon abinda za a fara bincika game da aikin bawa idan ya mutu min amalihi daga aikin da ya duniya kafata ne su duka yi ne sallah ita za a fara bincikawa fa iza salahat idan sallar ta gyaru ta yi daidai ta yadda ake bukata aflah wa anja ya samu babbar rabo kuma ya tsira sallah ka yi ta mai kyau yadda ake bukata to babu shakka mutum ya tsira kuma ya samu aljanna wa in fasadat amma idan sallah ta ɓaci ta ruguje faqad khaba wa kasira hakika ya tabe kuma yayi hasara at-tirmidhi wa ghayru imam tirmidhi da wani sa sun fito da wannan hadisi an fahimta ina ganin mun samu fasil da zamu tsaya akan sa idan Allah ta'ala ya kai mako mai zuwa sai mu tashi wala tatruku shi wala tatruku shaytan yal'abu bi qalbi karka yadda ka bar shi dan ya dinga ma wasa da zuciyarka lokacin da kake sallah abinda muka faɗa daidai Allah ba gudanarsa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guji mata muna roƙonsa ya samu cika da imani ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa da mu da su aljanna ci mu kuma Allah ya kuma da jagora a dukkanin al'amuranmu gaba ɗaya Allah ta'ala ka ci kanmu ka ci kan mahaifanmu ya rabbal alamin Allah muna roƙonka majinyatan mu ka ba su lafiya mu kuma ka daɗe mu da lafiya da imani نعم